to نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا برضتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce wa iza darabtum fil ardi ya ku musulmi Allah yana gaya wa annabi da sahabbansa cewa idan safartum idan za ku yi tafiya fil ardi a ban ƙasa falaisa alaikum junahun to ba laifi a gare ku an taqsuru min salati a ce ku yi ƙasarun sallah shine ku mai da sallah mai raka'a hudu ta dawo raka'a biyu ishaƙi kenan da, da, da, da la'asar da, da azahar Na'am.
kenan waɗannan salloli da ake yin su raka'a biyu biyu a gida to ku yi su raka'a hurhudu a raka'a bi- bi- hurhudu a gida ku yi su raka'a biyu biyu in kun yi tafiya wannan babu laifi a gare ku an sauwaƙe muku ku yi haka kenan kun ga ba a yin sallah ba a yin kasaro a sallar asuba ba a yin kasaro a sallar magariba in zaka yi kasaro a sallar asuba raka'a ɗaya zaka yi kenan ita kuma in za ka yi ta sallar magariba to wace za ka yi biyu za ka yi ko ɗaya za ka yi ɗaya za ka coge ko kuma biyu kai ɗaya saboda haka ba a yi musu ƙasaru waɗanda ake wa ƙasaru shine sallar la'asar sallar isha'i sallar azahar amma waye ya toge magariba ya ce ba a yi mata ƙasaru da asuba ba a yi mata ƙasaru a ina aka samu a cikin littafin allah shi ma kawai Allah ya ce babu laifi ku yi kasaru ta sallah in kun yi tafiya bai faɗi wace sallah ce za a yi mata kasar ba mai shari'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana cewa ga wanda za a yi wa kasarin ga wanda ba za a yi wa ba kuma aka ga ya tafi bai yi wa wannan ba ya yi wa wannan Mm. Allah ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru babu laifi ku yi kasaru ga salloli waɗanda suke masu raka a hurhudu ku dawo da su raka a biyu in kuna jin tsoron kada kafirai su yi muku fitina ma'ana su kawo muku ɗauki su fitince ku to ku yi wannan to wannan magana cewa da Allah ya yi in kuna jin tsoron kada kafirai su kawo muku fitina kenan sannan ne za ku yi kasar in kun yi tafiya kenan sai da tsoro za a yi kasar kenan idan wannan mafahumin yana motsi na in khiftum din a'a aka ce a mafahumin baya motsi wannan kadai an kawo shi ne lilwaƙi'i ma'ana dan haka abin da yake faruwa kenan a tafiyoyi na annabi da sahabbansa tun farkon musulunci in an yi tafiya cikin tsoron aiki to kadai an kawo wannan kawai bayani ne na dama halin da suke ciki kenan kamar an ce in kun yi tafiya kawai ba laifi ku yi kasaru tunda dama can cikin tsoro kuke eh gabar haka ake ba wai abu to wannan bai sa a ce idan tafiya aka yi ba tsoron kuma a aji kasarun ba a'a kawai kawo maganar wannan fa- bayyana halin da suke ciki ne kawai na dindindin haka abin yake to ita kasaru tana da abubuwa da yawa da ta suke rataye da ita wanda kuma ya kamata a ce lalle musulmi yanda yake kokarin sanin sallarsa ta zaman gida da yake ta yau da gobe ya san hukuncin ita ma sallar tafiya kuma ba zai yiwu a san wannan hukuncin a cikin ɗan lokaci kaɗan na irin karatu da muke wannan yanzu ba sai dai ina ihala ina tura mutane zuwa lallai makaranta su san yadda hukuncin hukudan tana da hukunci nata ƙasar da farko ma shin ƙasar nan wajibi ce wajibi ce in ka tafi ka yi tafiya in dai za ka yi sallah mai hudu sai ka yi biyu wasu haka suka tafi umar yana kai ibn umar yana kai aliyu yana kai dan abbas da akan wannan suke ka gani a daga cikin kuma tabi'a suka tada da su sauran waɗanda suke manya mai su Abdul- eh, ibn abdulaziz duk suna kan wannan to waɗansu kuma suka ce ba wajibi ba ne sunna ce mai ƙarfi irinsu malik kenan irinsu ahmad irinsu imamu shafi su kuma duk suna kan wannan usmanu ma ibnu affan yana kan wannan sa'id ibn musayyib yana kan wannan sa'ad ibn waqas yana kan wannan wannan kenan wasu kuma suka ce a rukusa ce hujjar waɗancan dai masu cewa farilla ce saboda suka kawo hadisin aisha aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama da can take cewa da can kai an faralta sallah raka'a biyu sai daga baya aka mai da ita raka'a hudu kenan isha'i da wannan da wannan sai aka bar sallar tafiya yadda take da magariba aka bata yadda take asuba aka bata yadda take to in a wannan hadisin me zaka fahimta farilla ce kenan kenan yadda aka farlanta hudu a nan gida haka waccan farilla ta waje take guda biyu sai kuma hadisi da aka samu cewa ba a taba samu manzan Allah ya ƙara daga raka'a biyu ba in ya tafiya kaga wannan sai yake ishara zuwa kamar wajabci su kuma su cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba farilla ba ce ba akwai hadisin aisha din dai ita aisha da aka rawaci waccan hadisi da ita na cewa an fallanta sallah biyu biyu da ita in ta tafiya cika sallah take kamar yadda ya inganta a hadisi nata to in ta san wajibi ne za ta cika sannan kuma akwai hadisi wanda aka rawaita daga anas cewa mun yi tafiya tare da sahabban annabi a cikinsu akwai mai cika sallah akwai cikinsu mai akwai mai yin kasaru wannan bai aibata wannan wannan bai aibata wannan na aka fahimci sun gano sunna ce kenan wasu kuma suka ce a rukusa ce ma duka ba ma sunna ba ce a rangwame ne sauƙi ne da Allah ya yi kamar yadda shi kuma ya tabbata hadisi wani daga cikin sahabi ya alabun umayya ya zo ya samu umar dan khattab ice ni wani abu yana dan abun nan yanzu gashi an ce babu laifi in mun yi tafiya mai kasaru amma an ce in khiftum an yaftina kumul ladina kafaru sai in kuna jin tsoron kafirai za su fitince ku sai ce wallahi wannan abin da ya same ka ni ma haka ya same ni cewa na ga cewa kamar to ba za a yi kasar kenan in ba tsoro sai na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce a ina ai sadaka ce ta saddaka Allahu bikum ta saddaka Allahu biha alaikum Allah ya muku sadaka da ita faqbalu sadaqatahu ku karbi sadaka Allah kaga rukusa ce kenan kuma hujjar su kuma zahirin wannan aya Allah sai yake cewa fala junaha alaikum ba laifi to duk abin da ba farilla ba ne shi ake cewa ba laifi in kai to wannan shi ne hujja to amma akwai magana ta hudu ita dan in wani shi an ce an ce wani ya ce kaza an ce kaza an ce kaza sai ya ce to ni ina za ni ko to abin da ya fi kyau mu tafi nan inda magana nan ta hudu akwai masu magana cewa da cikawar da farilla in mutum ya tafiya da cikawar kai da yin kasar dukkan su farilla ce da aka ba matafi zaɓi kowace kai ka ba da farillarka ka ba da wajibi wajibin ne amma mu khayyaru kaga in aka yi wannan an haɗa duk hadisan can gaba ɗaya sun yi aiki ta ina wanda suka ce annabi ma ba a rawaito ya ƙara ba to ai an hango wajibin ko to shikenan kai ma ka yi ƙasarun wanda aka rawaito cewa aisha gashi bata cika ba ta san ta hango annabi yana nufin ba wajibi ba ce sahabbai ma sun hango haka to shi kenan ba dauke shi wajibcin ba kenan farilla ce muhayyara annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi shi ya cika din ne a duk tafiyar shi sa yake cikawa kamar yadda aka ce an taba haka to bai cika din ba ma an samu wani hadisi amma wannan dai wanda aka ce ba rawaito karin ba ya fi inganci illa iyaka dai sahabbai na annabi sallallahu alaihi suna gane abu farilla ne ko wajibi ne a yanayin da annabi yake aikin ai akwai abubuwan da annabi ya dawwama yana yi kuma suka zama sunna ba farilla ba saboda haka wannan ba zai sa a ce farilla ba hango tunda annabi bai ce farilla ba ne haka dai aka hango yana yi to in haka ya zaba fa koda ba farilla ba ka gani to da haka ka ɗauka yin ƙasaru in kai tafiya in shi ya wadace ka ka yi ta farillarka kenan idan ba ita ba ce kuma in ka cika shi kenan ka ba da dai farillarka wannan abin da yasa ake hangen wanda ya ce farilla ce kasar wajibi ce idan ka tafi kai kana matafiyi da tafiyar kasar ta inganta a kanka idan ba ka yi ta ba kai ɗaya fito ya kai kenan kaga ka yadda farilla ana kallon kan wancan din ko bata yi ba ita ma tun daga farillarka baka yi ta ba ka tafi wata to shi sa in aka tafi kan wannan yayi kowace kai farilla ce ka bayar to kasaru kenan wannan hukuncin ta kenan wasu sun ce sunna wasu wajibi wasu mustabi wasu kuma a'a farilla ce muhayyara aka ba matafiyi zaɓi ko ya cika ko ya wannan sannan akwai magana akan cewa ita kasaru daga ina take farawa shi ma an samu saɓanin malamai wasu suka ce daga inda aka samu buridi hudu duk buridi ɗaya farsahi hudu ne shi kuma duk farsahi kilomita biyar da rabi ne in ka hada gaba daya zai zama duk burdi daya yana da kilomita 22 to kenan ka hada burdi hudu mil kilomita 48 88 kenan sai tafiya da ta kai kilomita 88 sannan ta kai a mata kasar a wannan magana ta waɗannan malaman abu hanifa kuma ƙasa da haka ma ahalun zahiri kuma zahiriya suka ce a tafiya kawai inda su ta amsa sunanta tafiya kawai za a yi mata kasar an ji wannan sabani amma jumhur na malamai taron malamai da yawa kunzuminsu suna kan waccan magana ta farko da ne domin tafiyar da za a kira ta tafiyar la'alla ta kan kai waɗannan range ɗin na kilometers ɗin sannan a san eh ka bar gari kuma kai ma kayi nufin ka bar gari din kuma kaga ita ce irin tafiyar da za a yi wa kasar ita ce ya inganta kuma a sha ruwa in an tafi an yi sauki ga matafiya sha ruwa to waɗannan ko in dai kilomita ya kai wannan za ka sha ruwan kuma kenan za ka yi ƙasarin kenan sannan abu na ƙarshe dai wanda tunda tana da babobi da yawa na cewa su waye ma suke ƙasaru a wajen wasu wasu ma ba za su yi ƙasarin ba wannan ma wani babi ne daban to amma magana dai wanda ta aka fi tafi damun mutane ko kuma suka fi bukatar sani shine waɗannan ɗin da kuma kamar to wani lokaci ake daina ƙasar in an yi tafiya wani lokaci take tikewa in kai tafiya shi ma wannan akwai saɓanin malamai gado uku ko gado hudu ma akwai waɗanda suka ce daga kwana in za ka yi sallah ashirin in ka san za ka cika sallah ashirin a garin a tattun tafiya ka tun nan to in ka je tun farko ba sai ka yi sallah ashirin ɗin ba dama za ka fara cika sallah ne in ka san za ka yi kwana hudu kenan a gari wannan imamu shafi'i yana kan wannan imamu malik yana kan wannan da sauran manyan malamai wasu kuma suka ce a ai sai dai in za a ɗara kwana hudu wato ka san za ka zauna a garin sama da kwana hudu amma in dan kwana hudu ne cika kuma za ka yi ƙasar ne imamu ahmad kenan ko da yake an yi wata riwaya daga wurinsa cewa kwana uku ma in ka san za ka yi wuce an rawaito aƙalla min arba'ati ayyami an rawaito kuma a kasara wannan wasu suka ce a kamar abu hanifa a in ka san za ka wuce kwana goma sha biyar ko sha takwas to shine za ka yanke kasaru amma in ba za ka kai ba ba za ka wuce wannan ba za ka yi ta kasarunka a garin da kake waɗancan da suka ce kwana hudu imamu malik da imamu shafi'i kar a wuce kwana hudu da wato ya kar ya haura kwana uku ya kai hudu kenan ba za ka yi ba hujjarsu shine hadisi ya inganta manzon Allah ya ce bakunci kwana uku ne an hango kuma kasar kamar abin da ya jawo a yi ta sauƙi ne na bakunci to in ka gama kwana uku ka gama bakunci ka fita kenan daga ciki ɗaya kenan na biyu kuma sun yi ƙiyasi ƙiyasi da me da cewa annabi sallama ya ce ya an yi rangwame ga matafiyi in ya yi alwala cikakkiya ya sa huffi abin da ake shafa a kai wanda ba sai an sake tuɓe shi ba to kwana uku da dararrakinsu to sai suka kiyasta to ai me ya jawo bayan kwana ukun ko lafiya lau ya tube ya fita daga cikin halin tafiya to shi ma kasar a yanke ta in ba in dai an san za a wuce kwana uku kenan aka yi hudu din an gane wannan da makamantan waɗannan su ne hujjojin har imamu ahmad da su su imamu malik shi kuma wanda ya ce kwana goma sha biyar abu hanifa sai ya ce ai manzan allah sallallahu da ya tafiya makka ya kwan goma sha biyar a wata riwaya cewa sha biyar ya yi a makka wata riwayar sha bakwai wata riwayar sha takwas to wannan dai kwanakin da ya yi a makka gaba daya an rawaito ba a yi saɓani ba ƙasar yake yi to yace don haka kwanakin ƙasar kenan wannan wannan kenan hasan albasari da shi da kuma ahlul zahiriya da wasu daga ciki da yawa sun tafi akan kasaru in dai sunan ka matafi kana garin da baka gama abin da kake ba bata kare ba ko yaushe ma to sai aka dawo shi kamar imamu ahmad kamar imamu malik kamar imamu shafi'i in aka kalle su aka ce to yaya kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna har kwana goma sha biyar sha sha bakwai kuna da wannan hadisin cewa kasaru yake yi amma ku kuka takaita cewa a yi ƙasar kwana uku ko zuwa kwana hudu sai i ai annabi sallama ya yi azama na tafiya kwana uku zuwa hudu daga makka kamar yadda wasu la- sahabbai suka ba da labari sai ka rabka suka ringa zuwa sai a jiwo labarin ga wasu nan yau sun taho za su zo su kawo cappa su musulunta sai annabi ya tsaya sai a ƙara kwana sai gobe ma wasu a ce ga suna haka aka dinga karɓar baƙi har ya kai wannan kwanakin shi ya jawo ya kai yana ƙasaru to su ma ko a wurinsu da za ka zo bin bashi wani gari ka je sai a ce sai gobe sai ka tsaya sai a kuma cewa sai gobe ka tsaya sai ka shekara kana ƙasar ma ko a wace mazhaban ba sun yarda da wannan sau da ka ba su ƙi kallon wancan ba shi ma abin da ya ja annabin ya tsaya su ma suna da shi a nan to shi kuma sanar basa rufe ya ce a to wannan kwana sha takwas ɗin da annabin ya yi shi bai kalli cewa wani karabka ba ne kawai annabi ya zauna kwana sha takwas shi kenan tun da haka ne to waye ya gaya muku da ya ƙara ma ba zai ƙara ƙasarin ba lokacin kawai ya gama bukatar su ne ya tafi da ya ƙara ma ƙasarin zai ta yi to zama ka ba ta da haddi kenan a wurinsa allahu alamu a tsaya a yi bincike kuma a a duba littattafai ko dai ba duba kadai ba kaka je ka dubo littafi saboda shi littafi ba matsalar ba- ba littafi ba waye ya littafin yan uwa ɗalibai a duba ba matsala ga wani littafi mai romo ba an samo mai wani hukunci waye ya yi shi dole ya kamata musamman abin da za ka gina aƙida abin da za ka gina ibada lallai ya zama wanda ka karɓi wannan a wurinsa wanda duniya ta yadda da cewa malam ne ba kai kaɗai ka yadda da shi ba to da haka a karɓi hukunci a irin wannan shi yasa ɗaya daga cikin tabiya yake cewa lamarin nan namu na addini amana ce ku duba ku ga wajen wa za ku karɓa Eh, za haka ba wai sai ma a tafsiri ba na ƙur'ani ko a irin wannan ba abubuwa da yawa wanda za ka ji ka karɓa ka yadda ka gina wani ra'ayinka a kansa kar kawai a ringa sababbin littattafai kawai kana bi haka kawai ba wai sabon littafi ne abin ƙi ba wataƙil sabon littafin a ne daga wani tsohon littafin ba shi ne abin ƙi ba duk sai ka bi dai ka gani Ahan. to innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina hakika kafirai sun tabbata gare ku makiya ne masu bayyananniyar kiyayya to
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا wannan sura ce ta kasar wadda ta zo a cikin alkur'ani ta yanda Allah ya bayyana yanda za a yi sallar tafiya din amma kuma sallar tafiya ba kowace ba ta yaƙi ana cikin yaƙi ga yanda za a yi sallah wannan ne yasa dole mutum wato ya gaya wa kansa ba wai ai maka wa'azi cewa sallah wajiba ba ce kawai da wa'azi ga inda Allah ya nuna wajabcin nata a aikace inda rai ake gudun ya kubuta ya tafi a yi kisa amma an ce a tsaya a yi sallah to sai Allah ya ce iza kun tafihim ya rasulullah idan ka kasance a cikinsu ayya muhammad hadiran idan kana cikin sahabbanka fa aqamta lahumu salata sai ka nufi ka tsaye da sallah ga lokacin yaƙi kuma yayi nan iza kun tafihim ba mafahimin baya motsi ko da baya cikin nasu hakan za a yi idan kun tafihim ba ba ba ba ba magana ce ta cewa akwai sharadi ko wani kaidi ba din ce sai in kana ciki idan kana cikin su faqamta lahumus salata kuma sai ka tsaye da sallah to ga yanda za a yi bal taqum ta'ifatun minhum ma'ak ka raba jama'arka wasu daga cikin jama'ar su tsaya da kai a sahun sallah suna bayanka wal yakhuzu aslihatahum waɗannan su riƙi makamansu a sallar fa su waɗannan waɗanda aka ce su sallah su tsaya su bi ka a sallah to kowa ya zama yana da makamansu a tare da shi fa idan sajadu idan suka yi sujada falyakunu min wara'ikum sai manzo Allah sallallahu alaihi sai ya tsaya da waɗannan jama'a annabi ya tada sallah da su waɗancan waɗan ba an ce ɗa'ifatun ba to ina ɗaya ɗa'ifatun ɗin tana can baya tana tsaron abokan gaba fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum idan suka yi sujada su waɗannan da suke tare da kai to waɗancan su zama suna bayan ku waltati ɗa'ifatun ukhra lam yusallu falisallu ma'aka wato ita anan sallah ta tsoro a cikin alkur'ani ta zo da ijimali ne ta zo da ijimali kaga anan an ce wasu jama'a su tsaya tare da kai sai muka ji an ce idan suka yi sujada to wasu jama'a su zo bayan bayanka lam yusallu wanda su ba su tsaya tare da kai sun yi sallah ba fal yusallu ma'aka su ma su zo su yi sallah da kai wal yakhuzu hizrahum wa aslihatahum su ma su yi taka tsantsan ɗinsu kuma su riƙe ainihin makamunsu to iya wannan a nan ta tsaya sallar ita ce kuma kaifiyar da ta zo ɗaya daga cikin sura kaifiya wajen goma sha biyar aka samu na sallar tsoro amma dukkaninsu a sunna to ita kanta wannan ɗin ba ta zama ta cika ba sai a sunna aka cika ta domin kai to an ce jama'a su tsaya bayan annabi sallallahu alaihi wasallama idan suka yi sujada tare da annabi to sai muka ji an ce wasu su zo bayansa to su waɗannan ya suka yi suka cika sallar su ya aka yi da tasu sallar ga wasu sun zo kuma inda suke to da haka ita wannan surar sallar yadda take da manzon Allah ya yi sallah da waɗannan a bayansa aka yi ruku'u aka yi sujada da aka ɗago manzon Allah sai ya tsaya sai su waɗannan waɗanda aka yi wannan sai suka cika sallarsu sai suka tashi suka kawo raka'a ɗaya suka yi tahiya suka yi sallama to su ne muka ji an ce su dawo baya waɗancan da su ba a shiga sallar da su ba ta ƙunta'ifatun minhum ma'ak su zo su tsaya su ma bayanka sai annabi ya ci gaba da wannan sallar raka'ar da su idan aka zo aka yi aka ɗago sujada biyu annabi ya zauna zaman tahiya sai ya zauna sai kuma su su tashi su ci koraka da ba a yi da su ba sai sun da sun zauna sai annabi ya sallama tare da su gaba daya an gama wannan kaifiyar akwai wata surar ita kuma kamar haka take amma ita da manzan Allah ya zauna zaman tahiya sallama sa yayi suka tashi suka ci ko raka'a su ma suka yi sallama kamar yadda ake ga wanda ya zo masabuki ka sura biyu akwai sura ta uku ita kuma ita ma a sunna ta zo idan ya zama wannan sallar ita surata idan ya zama abokan gaba ba a san ina suke ba a nan inda ake kallo gabas nan suke ko kudu ko yamma ko arewa to waɗanda suka tsaya da su ba sallar suke ba suna kallo ko ta ina ma za su bullo din kuma ka ga su dawo sun shiga sallah ba sai da waɗanda suka gama suka maye gurbinsu su to ita shi ita wannan ita idan ba a san inda abokan gaba suke ba amma in an san suna gabas abokan gaban nan to gaba ɗaya ake shiga sallah da sabon duka ana kallo amma yadda take ita kuma za a tada sallah gaba ɗaya a yi ruku'u gaba ɗaya a ɗago gaba ɗaya shikenan in za a tafi sujada sai a tafi da sahun farko sai a tafi da tahun farko sai annabi ya yi sujada ya ɗago ya yi sujada ya ɗago to waɗannan su kuma sai manzo Allah ya sake tashi tsaye sannan waɗancan sai su tafi sujada na baya a inda suke sai su yi sujada su ɗago su zai su ɗago sai su sa- sake ɗagowa to in sun ɗago sai su yi gaba sai na gaba su yi baya sai a sake ruku'u sai a ɗago sai a tafi sujada to sujada da ya tafi kaga da na baya kenan ya tafi yanzu sai in aka ɗago daga wannan sujadar sai a ɗago suje- sai a tafi sujada waɗannan in suka ɗago sannan waɗancan su ma sai su sujada sai su ɗago sai annabi ya jira su sai a yi tahiya gaba ɗaya a yi sallama akwai wata suran ma to to to surorin suna da yawa dai surorin suna da yawa domin akwai surar da zai zama cewa raka'a ɗaya zai da waɗannan ya sallame waɗancan ma a yi raka'a ɗaya a sallame ita ma ta zo to kuma idan magariba ce ita kuma ita kuma surarta daban in za a yi zai raka'a biyu da waɗannan su tashi su ci ko ɗaya su sallame ya tsaya sai waɗannan su zo ya ci raka'a ɗaya da su su ma su sallame haka dai sallolin sun zo mutum ya duba ainihin littattafai ingantattu na sunna zai samu sallolin to akwai hadari E- ina ganin mun kai aya ne to bari mu karasa wadan ladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum Allah ya ce abinda yasa aka ce ku irin siga ta wannan sallar saboda ma- kafirai abinda suke buri sun san sallah domin akwai Khalid lokacin bai musulunta ba yana cikin jama'a kafirai yana da labarin yadda musulmi suke da sallah sai yake cewa akwai wani yaƙi da aka fita sai ya ce ku basu akwai sallah tana nan za ta zo ba abin ransu kadai ko ransu bai fi wannan sallan ba sallar la'asar ce da nan kuwa in sun zo kawai sai mu je mu musu kwaf daya Sai- to sai jibrilu ya sauka ya ce ka ji abin da suka ce to ga yadda za a yi sallar shi ne sai Allah ya ce wadan ladina kafaru law takfuluna an asalatukum waɗanda suke kafirai suna burin dan kurabkana daga barin ɗaukan makamunku da kuma kaye wa amtaatukum da kayanku fa yamiluna alaikum mailatan wahida sai su karkato gare ku su yi muku ɗauki kwaf ɗaya wanda ba na biyunsa shikenan an gama da ku wala junaha alaikum babu laifi a gare ku in kana bikum azan idan kuna da rashin lafiya min matsarin ta ruwan sama ne wanda ya jika makaman naku au kuntum marda ko kuma kuna da rashin lafiya babu laifi an tada'u aslihatakum ba sai da aka ce in za ku yi sallah kuna dauke da makamunku a sannan ku ajiye ba sai kun dauke su ba wa khuzu hizrakum amma dai ku yi takazantsan ɗinku in ji Allah a haka ku duba da kyau inna allaha haƙiƙa ubangiji a adda azaban muhinan ya fata da azaba mai raɗaɗi lil kafiri na ga kafirai shi yasa yasa ake ta haka to mu ƙara ko mu ci gaba to alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم يا علي بسم الله بسم الله تقدر